رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna goma ga watan zulka'ada wata na goma sha ɗaya a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu wanda ya gabata mun shiga cikin kitabus salah babul mawaqit in karanta hadisi na farko a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 166 hadisin abu barzat al-aslam وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله يقصى المدينة والشمس حية وكان يصلي وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه حديث أبو برزة الأسلمي يردان الله تتبت أغريش ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yusallil asra yana sallatar la'asar thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi sannan ɗayanmu ya koma zuwa ga gidan shi kenan bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar la'asar to wani daga cikin su sai ya tashi ya koma gidan shi fi aqsal madinati a cikin mahi nisan gari shamsu hayya kuma rana tana nan da ranta. Abu Barzat al-Aslami yadda Allah tabbata gare shi yana nihin cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwaɗayin alheri da suke da kuma kwaɗayin su samu sallah cikin jam'i tare da manzon Allah sallallahu akwai wanda suke zuwa daga nesa wato daga nesa suke zuwa su samu sallah tare da manzon Allah sallallahu ai sallar la'asar yana son ya nuna muna lokacin sallar la'asar lokacin da manzo Allah sallam yake yin sallar la'asar lokaci ne na farko ya gabata a karatunmu na baya an yi bayanin lokacin sallar la'asar cewa yana farawa daga daidai lokacin da inuwa ta zo daidai da abu idan inuwa ta zo tsawon inuwa ya zo daidai da tsawon abu to wannan shine farkon lokacin sallar la'asar sannan lokacin yana nosawa ya tahi har zuwa lokacin da rana ta yi masara-masara kallanta ya canza kenan ko kuma zuwa lokacin da inuwar mutum ta lumka shi biyu kenan idan inuwa abu ta lumka shi biyu to wannan shine lokaci na ƙarshe kenan ya gabata mai bayanin cewa wannan shine lokacin sallar lasa to shi kuma wannan hadisin na abu barza ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar la'asar sannan wani daga cikinmu ya tashi ya koma gidan shi kuma gidan shi yana nesa a cikin madina mana shine mahi nisan gari a nan daga inda ake amma har ya je gida rana tana nan da kaihinta tana nan da haskenta cikakke shine ma'ana wa shamsu hayya ayi wa shamsu naqiyya bayda kamar da riwaya ta nuna rana tana nan kenan fara wajajajaja bai shige ta ba masara masara bai shige ta babu wani canji da ya shige ta da sauran ta hayansu kenan abin da hadisin yake nunawa manzon Allah yana gabatar da sallar la'asar da farkon lokacinta wanda har za a yi tahiyyar nan mai nisa amma har yanzu rana da ragowan haskenta har yanzu rana babu wani abu da ya gaurayi da ita wanda ya canza ta kenan tana nan da kai hinta sai ya ce wa kana yastahibbu ayyu akhira min al-isha kuma ya kasance yana son ya jinkirtar da sallar isha'i wa kana yakrahun nauma qablaha kuma ya kasance yana kyamar kwana gabaninta wal haditha ba'daha da hira a bayanta to wannan kuma lokacin sallar isha'i abubakar zatal aslami cikin wannan riwaya tashi yana nuna mana cewa shi lokacin sallar isha'i shi kuma saɓanin lokacin la'asar shi lokacin la'asar manzon Allah yana gabatar da sallar farkon lokacinta yanda har in an sallame ma mutum zai tashi ya je gidan shi mai nisa kuma bayan zuwan shi gida in ya kalli rana sai ya za har yanzu babu abin canji tana nan da kaihinta sosai saboda yanda manzon Allah yake gabatar da ita farkon lokaci to amma ita sallar isha'i ita kuma ba farkon lokacin ta manzon Allah ya gabatar da ita ba a hasali manzon Allah ya hi son ya jinkirtar da sallar isha'i akan farkon lokacin ta ya gabata mun yi bayanin cewa sallar isha'i farkon lokacin ta shine lokacin da shafaki na rana ya bace shine farkon lokacin ta to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a baya yana jinkirtar da ita har zuwa rabin dare ko kuma sulusin dare na farko haka riwayoyi suka zo to kaga eh manzo Allah ya hisan jinkirtar da sallar isha'i saboda haka duk lokacin da ya zamo akwai babu wani kunci kuntata ma mutane to jinkirtar da isha'i ya hi gaggauta ta amma in zamana akwai kuntata ma mutane da takura ma mutane to maslahar takura ma mutane wato cutarwa da za a yi ga mutane an hisan kenan a yi ta a farkon lokacinta in dai akwai kuntatawa ga jama'a saboda kamar yadda riwaya za ta zo ta nuna mamu shi manzon Allah yana kiyaye halin mamu da haka wannan shine aikin duk wani liman ya zamo yana kula da yanayi da kuma hali na mamu ba kawai shi ba abin da ya shahe shi da mamu ba kawai shi dirar da ya ji tabbin shi cike sai ya ja tilawa a ita yi dirar da ya ji bai jin daɗin kanshi ko jikin shi rannan zai gairace shi ba abin da ya dame shi da wani kawai ta kanshi ne yake ta wannan kaga ba liman ba ne bai iya limanci ba dole ne ya zama yana kulawa da halin da mamu suke ciki in ya fahimci mamu sun zo da wuri kuma da suna shirye a yi sallah sai ya gaggauta ta ya yi ta da wuri in kuma ya ga kamar alamun mamu sun ɗan yi jinkiri yawanci mutane ba su zo ba sai ya ɗan saurara ɗan jinkirta in ya fahimci cikin mamu akwai wani wanda yake takure yana mace sai ya gaggauta saboda shi manzo Allah yace yana shiga sallah da niyyar ya tsawaita ta amma sai ya ji kukan yaro sai ya gajarci kawai saboda kai ya takura ma mahaihiyar wannan yara domin in ya ci gaba da jan tilawa yaron yana kuka kaga za ta takura to kaga duka hadisai suna nuna manzo Allah a cikin sallar shi yana kula da halin mamu dan zama na kai kuma yanzu kai wani irin liman ne sai ya zo yaro ya ta ihu har ya kai yana su ma yana kwalfadawa kai kuma sai ka karance abin da kai ne karancewa kaga babu kulawa da halin mamu ko kuma gabanka an yi talla talla an zo da wani marar lahiya da kyal an tsaida cikin sau kana kallo kuma lokacin zaka gyara murya kai tarangada tilawa ta karkace kai kana ƙara tilawa haka kenan ya zama babu ta cikin lamari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son jinkirta sallar isha'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamar yin kwana gabanin sallar isha'i saboda yin kwana kafin sallar isha'i akwai matsala in mutum yayi kwana na farko dai kwanan nan yana iya janka kai ta zarce ko ya zama baka samu ba ka halka balle ka yi ta na biyu yin kwanan nan ko da ka halka daidai lokacin sallar isha'i to za ka halka cikin kasala da rauni kana ta tsoki kamar jaba gani kake cewa kamata a ce ka da kwananka amma dai bari da in tashi in yi kawai da haka cikin kasala za ka tashi ka yi ba cikin nishaɗi ba shi kuma Allah ya fi son a yi sallah cikin nishaɗi don haka ma ya zargi munafukai waɗanda suke zowa wala ya atuna salata illa hum kusala yace ba su zowa sallah sai suna cikin kasala to kaga bi kamata ba kai ka yi kamanceceniya da munafukai ka je ka yi kwana kamin sallar isha'i ka taso kana jin haushin sallar kana ta hamma kawai ka matsa a yi ka sallame ka shi ka ci gaba da kwananka to wannan abin zargi ne saboda haka manzon Allah yake kyamar yin kwana kamin sallar isha'i saboda akwai cutarwa ciki sannan kuma akwai yin sallai cikin kasala wal haditha ba'daha sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyamar yin zance bayanta hira zance bayan sallar isha'i shi ma makaruhi ne kenan an hisan da an yi sallar isha'i ta kai musulmi ya je kwana shikenan kaga wannan yinin naka ka kare shi da albarka ƙarshen yinin ka sallah ce kai shi kenan daga sallah baka tsaya ka ɗauki wani zunubi ba ko kai wani kwarmato ko wata gulma kana yin sallah kawai ka je kayi kwana shi kenan za a rihima yinin ka da aikin alheri kuma kana tashi da safe ka buɗe yinin ka da aikin alheri to shi sa ake son musulmi da yayi sallar isha'i ya je ya kwana wannan shine abin da aka hiso amma idan wani dalili mai ƙarfi yasa ba za ka rumtsa ba bayan sallar isha'i kamar misali kana son ka bibi ka karatu kai HDN ne ko A11 ne kana son sai kai muraja'a karatu ko leson kake a bayan isha'i wannan maslaha ce mai mahimmanci babu matsala kai sannan haka idan kayi bako bayan sallar isha'i sai ka ce a makaruhi ne hira kawai ta ka bani wuri a'a in hira da shi ya zama cilas a gare ka ko kuma ya zamanto kamar wata nasiha ce za a yi ko wa'azi ne za a yi ko wani alheri a takaice malamai sun gano ta dalilin bibiya hadisan manzo Allah sallam cewa yin hira bayan sallar isha'i makaruhi ne ba haramun bane sannan abu na biyu kuma ya halatta a yi babu makarahancin in dai akwai dalili ɗaya daga cikin waɗannan dalilan guda uku dalili na farko shine hira tare da iyalinka bayan sallar isha'i in ka shiga gida sai ka yi ɗin ita ma magana kana a gaba ya yi wa ka ce a hadisi ya hana kenan hira tare da iyalinka tattaunawa da zance da su wannan dole ne babu matsala babu wani karhanci ciki sai dai ma ka samu lada idan ka kyautata na biyu hira tare da bako wanda ya zo wajenka mutum ne kawai ya kawo ma ziyara ya zo ya gaida ka ko kuma wani abokinka ne ya zo ko kuma wani bako ne kaga dole ka karrama shi ka karbe shi ka yi hira da shi baka gince mashi ka ce maka ruhi ne a wannan dole ne kuma babu wani karhanci cikin hira da shi don manzo Allah sallallahu ya sha yin baki bayan sallar isha'i kuma ya hira da su ya sha shiga gidan shi bayan sallar isha'i kuma ya hira da iyalin shi wuri na uku shine in wata maslaha babba ta sa kana buƙatar kai hira ban isha'i kamar wa'azi ne za a yi nasiha ce za a yi qur'ani ne za a koya lesan ce za a ɗauka darasi ne za a bibika duk wata maslaha babba ya halatta kai amma in banda wa'annan wajajen guda uku to duk sauran haramun ne ko kuma in bai zama haramun ba to makaruhi ne shine mafi karamcin matsayin shi akwai ma wanda yake zama haramun kamar yadda imamun nawawi Allah yi mai rahama ya yi sharhi da tafsili cikin littafin shari'atu salihin da ya kawo wannan hadisin sai ya ce akwai hirar da haramun ci bayan sallar isha'i ya ce duk hirar da dama Allah ya haramta ta a kowane lokaci to in ka yi ta bayan sallar isha'i to ta ƙara kabiri wajen haramci ya ce duk hirar da mustahabbi ne a yi ta to bayan sallar isha'i babu wani karhanci mustahabbi ne yin ta hirar da wajibi ne a yi ta to lokacin bayan sallar isha'i ma tana nan gurbinta na wajibi amma bai dace ba musulmi ya zama ɗabi'un shi irin ɗabi'un arna ne ka san kafirai ko da yake ba ma kafirai ba yanzu musulmi har da musulmi amma dai ba daidai ba ne shi ne jirkice rayuwa da kowa sani da an sallar isha'i neman wurin kwana ake amma yanzu mutane sai suka juya rayuwar ya zama wasu sun mai da dare shine yininsu yini kuma shine daransu wani yana kuri yana sha biyun dare maricen kura wai shine kura gina yake ne don haka wannan ba daidai ba ne musulmi ya mai da dare shine lokacin shine lokacin iskancin shi shine lokacin kallon zai zo ya sanya tele gaba ko ya sanya wasu labarai gaba ta kallo ya bata lokacin shi a arewa ce take daɗin kowa wa ake gidan badamasi wa ake kwana casa'in ko ake wane ne waccan tasha tana wata shekantaka waccan tana wani iskanci waccan tana wani tsari sai ka zo kawai ka zuba ido kai ta kallo wannan ba daidai ba ne balle har mutum ya saba ma iyalin shi da wannan zaman to kai a gidanka dama in dai aka yi sallar isha'i to lokacin kuke bartaya da kai da ɗiyanka duka in kuka zo kuka sanya tele gaba to kuna iya awa uku kuna iya awa uku in kuna da uzuri da sahi in kuma bakko da uzuri to sai yanda Allah yi kaga wannan ba daidai bane ba kuma bata tarbiyyar gidanka ne kake yi da kanka domin shi wannan baya cikin uzuri haka irin waɗanda suke mai da dare lokacin shakatawa da haka lokacin nan ne za a tahiya gidan shakatawa lokacin nan ne za a tahiya mes ko sunanta ko mis lokacin za a tahiya mes ko kuma lokacin za a tahiya mgc an shirya wani wasa ko kuma wuraren dai baɗala da shigantaka gidajen rawa da gidajen casu da gidajen wato kwalewa yawanci da daddare ake yi ko wani cikin daren ma sai ma ya ɗan ja an kai sha biyu ko karhe ɗaya lokacin ake buɗewa sai ka ji kiɗa yana tashi cikin dare daidai lokacin da musulmin kirki suke tilawa alkur'ani sun kibatta da ubangijin suna hawaye suna kuka kai lokacin kake can kana gwala baki kana rawa kamar jakki kana gilgiliyayye kun taru ku da yawa kamar kuda wanga bayan wanga wanga bayan wanga kuna taɓatar lokacin ku kuna ɗaukar zunubi ko kuma wasu kuma su ba su da gata da galihu na su je gidajen rawa da gidajen iskanci saboda talakawa ne amma dai suna nihin iskancin ba za a bar su baya ba sai ga su ma sun hito bakin koha sun haska ai hitila sun aza kwas da ko dara ko wani lido a daidai cikin wannan daren wanda ya kamata ka je ka huta daga cikin dalilan da ya sa manzon Allah yake kyamar hira bayan sallar isha'i na farko tana hana mutum ya tashi daidai lokaci mai albarka shine lokacin jiggihi lokacin sahur wanda Allah ya bi bayan Allah ya ce kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun yace kuma wal mustaghfirina bil ashar wannan lokacin mai albarka mai cika dare bai isa ya samu wannan albarkai ba kuma in dai cika daren ma ya zama akan badala ne da sabon Allah to Allah bai taimakon ka akan ka samu ka tashi amma yawanci in cika daren akan wani alheri ne to Allah na taimakon ka sai kama ma ko ka cika daren kuma sai ka tashi a daidai wannan lokacin ka samu albarkar da ke ciki sannan uwa uba sallah asuba yawanci masu wannan cika daren isa za ga musulmi ya lalace wai bai kwana sai dare sai ya ga asuba ta kusa yi kawai sai nuhushin huda yana ne ita sallah asuba ba ma ta cikin lissafin shi billahi lissi kawai ita in ya tashi lokacin da ya tashi ya hamma ya miƙa kawai ya je yi ta karhe goma na rana ne karhe sha biyu ne karhe sha ɗaya ne karhe tara ne oho ba ta cikin lissafin shi da haka dai wato manzan lasin sallam yana kyamar hira bayan sallar isha'i dalilin wa'annan wa kana yanfatilu min salatil ghadati ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallamewa daga sallar sahiya ita ce sallar asuba ko hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu lokacin da mutum yake gano wanda yake zaune kusa da shi to wannan shi ma dalili ne da yake nuna sallah asuba manzon Allah yana yin ta farkon lokacinta amma dai in ya fara tilawa yake doguwa baya karewa sai haske ya bayyana wannan shine abin da aka hisu a fara sallah asuba farkon lokacinta da sauran duhun dare kamar yanda wani hadisi yake cewa wannasu la ya kado ya arifu ba'duhum ba'da kuma mutane shashen su baya kusa ya gane shashi daidai lokacin manzo Allah yake tada sallah asuba saboda akwai duhu in ka kalli wani baka iya gane wani to sai manzo Allah ya tada asuba kamar yadda wani hadisi yake cewa mata sun kasance suna zuwa sallah asuba mutalaffi'atun bi murutihinna fayansarifna wa ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas sun kasance suna zuwa sallah asuba da malallubayyansu amma in an sallame sun juya babu wanda yake gano su saboda duhun dare to duka hadisin yana nuna lokacin da manzon Allah yake fara sallah asuba lokacin akwai farkon bullawa alfijir shi yasa yace wa kana yaqra'u bis 60 ila al ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100 ma'ana ba daga 60 ba yake farawa zuwa 100 hadisin yana nihin wani lokaci ya karanta aya ɗaya zuwa aya sattin wani lokaci kuma daga aya ɗaya zuwa aya ɗari haka yake sattin ɗari sattin ɗari wani lokaci haka wanzu Allah sallam yake yi sallar asuba muttafaqun alai saboda haka ya kamata musulmi ya gano cewa sallar asuba ana ɗan tsawaita karatu cikinta kar ya zama shi kullum ma ya gaugawa yake su inda za a je kawai ta kuma kan shiga ƙasa dan da na an sallame an sallame shi sai ya tafi can muttafaqun alaihi to sai hadisi na gaba yace wa indahuma min hadisi jabirin wal isha'a ahyanan wa ahyana idza ra'awhum idza ra'ahum ijtama'u ajala wa idza ra'ahum abta'u akhara was-subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yusalliha bi ghalasi wa indahuma min hadith Jabir radiyallahu anhu kenan a wajen su su biyu ta hadisin Jabir yarda Allah ta tabbata a gare su wa kana wal isha'a ahyanan wa ahyanan ita sallar isha'i wani lokaci ne da wani lokaci idza ra'ahum ijtama'u ajjala idan manzon Allah ya gane su sun tattaru sai ya gaggauta wa idza ra'ahum abta'u akhara kuma idan ya gane su sun yi jinkiri sai ya jinkirta wasubhu ita kuma asuba kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalliha bi ghalas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallatanta da duhun dare to wannan hadisin kenan ya ƙara bayani cewa manzo Allah yana kiyaye halin mamuni wani lokaci ya jinkirta ko wani lokaci ya gaggauta to amma me manzo Allah sallam ya yi ciki cikin biyan wanda ya yi cikin biyan shine gaggauta ta ya hi gaggauta sallar isha'i akan jinkirta jinkirtawa kawai jehi jehi ne aka samu ya jinkirta ta kamar yadda riwayoyi suke nunawa amma ya yi gaggautawa kuma duk da manzon Allah yana son ya jinkirta ko kamar yadda hadisi ya faɗi amma me yasa ya yi gaggautawa saboda kula da halin mamu da kuma tsare wato tausayawa dama manzon Allah tausayi gare shi tausaya musu ayya mutane su zo sun taru cinjim suna jiran sallah yayin manzon Allah ya bari kawai jinkirta ba ya haka yawanci manzan Allah ya yi yawan gaggautawa kenan wannan ciki akwai ƙarin abin da ya gabata ya cewa lalle ne liman ya zamo mai kulawa da halin mamun shi sannan sallar asuba ita kuma manzan Allah sallama yana yin ta da duhun dare shine galas kenan kamar yadda ya gabata kenan tun farkon bullowa alfijir manzan Allah sallama yake yin ta wali muslimin min hadisi abi musa fa aqama al-fajra hina inshaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha a wato li muslim wato riwaya ga muslim min hadisi abi musa ta hadisin abu musa fa aqama al-fajra sai manzon Allah wato ya tsayi da sallar asuba hinan shaqqa al-fajr lokacin da al-fajr ya keto wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha kuma mutane shashen su baya kusa ya gane shashi wannan ma kamar yadda ya gabata kenan sallar asuba manzo Allah sallallahu yana gabatar da ita da farkon lokacinta amma yana tsawaita tilawa har sai hasken sahiya ya bayyana wa rafi' bin khadija radiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghriba ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi daga rafi'u ɗan khadij yardan Allah ta tabbata a gare shi ya ce mun kasance muna sallatar magariba tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fayan sarifu ahaduna sai ɗayanmu ya tashi ya tahi wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi kuma lalle shi haƙiƙa yana ganin wajen da kibban shi suka faɗa muttafaqun alaihi To wannan hadisin na Rafi'u dan Khadij yana karantar da mu lokacin da manzo Allah sallallahu yake yin sallan magariba ko kamar yadda ya gabata a an gayi lokacin sallan magariba to wannan yana ƙarin bayani ne shi wannan riwaya na cewa manzo Allah yana gabatar da ita farkon lokacinta kina ta sallan magariba tana cikin sallolin da manzo Allah sallallahu yake yi farkon lokaci shi yasa yace mun kasance muna yin sallan magariba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka gama sallah sai ɗayan mu ya tashi ya tahi idan ya tahi cikin gari sai ya halba kibiya in ya halba kibiya yana ganin inda kibiyan shi ya fada kenan me yake nihi akwai sauran haske kenan manzon Allah yakan yi sallan magariba farkon lokacinta yanda an sallame an gama amma akwai sauran haske wanda ko halba kibiya aka yi to kana gani ga ta can kuma ga inda ta faɗa can to in dai za a iya ganin inda kibiya ta faɗa tabbas akwai haske babu duhu amma da duhu ya fara shugawa kuma ka san kibiya an halba ai nesa take zuwa to ta je nesa kuma za ka iya cinkayen ga inda ta faɗa can kenan akwai ragowan haske to shine wannan riwayar tana karantar da mu gabatar da sallan magariba a farkon lokacinta shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء daga Aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta tace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya jinkirtar da sallar isha'i a wani dare hatta da haba ammatul layl har sai da wato mahi yawan dare ya tafi sun makara da sannan ya fito fa salla ya yi salla wa ƙala kuma ya ce inna hula waƙatuha lalle shi ne lokacin laula an ashukka ala ummati in ba dan ka in tsananta wa al'ummata ba rawahu muslim wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu wato manzo sallam ya jinkirta sallar isha'i wani dare kaga wannan dalili ne babba da yake nuna ma ashe ba kullum yake jinkirta ta ba don inda kullum yake jinkita ta babu wannan bukata wannan bayanin amma sai ya nuna kenan abinda manzan Allah ya yi shine gaggauta sallar isha'i ya yi yawanci to amma nan tunda ya jinkirta ya yi abinda bai saba ba sai Aisha take faɗi ta ce a'atama a'atama ma'ana shine akhara ya jinkirta has hatta da khala fi waqatil atama har sai da ya shiga lokacin duhun dare al'atamatu shine duhun dare to aka ce a atama kenan mutum ya yayi jinkiri har ya shiga cikin duhun dare a atama rasulullahi sallam za ta lila manzan Allah ya jinkirtar da sallar isha'i ya shigo da ita cikin duhun dare za ta lailatin a wani dare bil isha'i hatta zahaba amatul lail har sai da mahi yawan dare ya tafi kenan dare ya dan tsala thumma kharaja sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito fa salla sai yayi sallah kuma ya ce wallahi wanga shi ne lokacinta in dai ba dai kan tsayanta ma al'ummata ba cikin hadisin kenan sai muka gano cewa manzala sallam ya yi gaggauta sallar isha'i abu na biyu cikin hadisin mun gano cewa manzala sallam ya yi san a jinkirta sallar isha'i shine abin da ya hisu abu na uku cikin hadisin mun gano manzala sallallahu sallam yana da tausayi kamar yadda Allah ya sifanta shi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim manzo Allah sallam azizun alaihi ma anittum ma'ana duk abin da zai sa ku sha wahala to wannan abin yana takurawa manzo Allah ba ya son shi ba ya san shine azizun alaihi azizun alaihi ai shaqun alaihi ma anittum ma yut'ibukum fa kullu ma yut'ibukum fa huwa yashuqqu alaihi wa yataharraju minhu Allah sansalar yana jin kuncin duk abin da zai kuntata mu al'umma ya sanya su cikin tsanani da kunci manzon Allah ba ya son wannan abu to kaga saboda tausayin shi to shine dalilin da yasa yake faɗa wa mutane wallahi wanga lokacin shine lokacin sallar isha'i amma dan dai ka in tsananta wa al'umma ta cikin hadisi akwai nuna mun duk lokacin da wani dalili ya sa musulmi ya samu damar jinkirta sallar isha'i to haka na aka yi su amma gaggajin kirta ta kai kadai kuma ka zo kana yin ta kaga daga ba sai ya zamana ka kai asara ta samun jam'i ko ka tabka asarar jam'i to shi kuma rashin samun jam'i kuskure ne babban laihi ne wanda manzon Allah yana cewa ya so ya je ya koni ki gidan munafukan da ba su hutawa cikin sallar jam'i to kaga bai kamata ba ka jinkirta amma in wani dalili ko wani karatu kuna wani darasi ko wani karatu ku da yawa ne wanda kuna iya sallar jami yasa akwai buƙatar ku shinkirta kuka shinkirta to wannan shine mahihicin abu ko kuma tare da wasu jama'a wanda kuna iya yin sallar jami ma'ana duk lokacin da wani dalili ya samu na a jinkirta to jinkirta tan yahi kamar da manzo Allah sallam ya nuna وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة kamin shi ga wannan kaga yanzu kawar mata wanda su dama su kadai suke sallan su ko mace in ta shinkirta sallar isha'i ya hita yi ta da wuri tunda ita kadai take yi kuma dama ita ba a fallanta mata zuwa sallar jami'i ba to kullum in mace za ta dan jinkirta sallar isha'i har dare dan tsala to wannan ya yi alheri gare ta akan yin ta da wuri tunda shine abin da manzon Allah ya so na biyu kuma tana yiwa kai ma da ba mace ba wani uzuri ko wata larura ta same ka wadda dalilin wannan larurai an maka uzurin ka iya yin sallah kai kadai gida ko kamar ya zama kana da wani ciwo ko wata rashin lahiya wadda baka iya hutawa sallah to kaga kai ma yanzu ka samu mi ka samu gara basa ta ka jinkirta sallar isha'i Yanan duk lokacin da wani dalili ya samu ko wani uziri na shari'a ya samu to wanda ya jinkirta sallar isha'i wannan yahi. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة daga Abu Huraira yardan Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idan zahir rana yayi tsanani to ku sanya ya sallah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam lalle ne tsananin zahir rana yana daga cikin heshin wutar jahannama muttafaqun alai wannan hadisin yana karantar da mu cewa lokacin da ake tsananin zahi rana tana tsananin zahi to a wannan lokacin an so a sanya ya sallah a zahar ana zancen a zahar ne na Eh, nan ana zancen sallah a zahar ne ya gabata mu yi bayanin cewa sallah a zahar farkon lokacinta shine lokacin da rana ta karkata daga tsakiya lokacin da eh, inuwa ta ɗan fara kawawa daga gabas da wannan lokacin ne amma lokacin da inuwoyi suka ɗauke kwata-kwata babu alamunsu a wannan lokacin in kai sallah ko ta nafila ce ka yi makaruhi wannan lokacin yana cikin lokutan da aka hana yin sallah to yana gushewa da rana ta gusa daga tsakiya inuwa za ta ɗan bada to tana ɗan bada wannan lokacin azahar ne ya shiga kaga shine farkon lokacin azahar ko kuma yin sallah farkon lokaci yahi to ita azahar yin ta farkon lokacinta shine mahihici kullum sai lokacin da ake tsananin zahir rana to shi wannan lokacin dan jinkirta ta shine mahihici naka in dai ana tsananin zahir rana to me jinkirtawa jinkirtawa ana nayin kawai ka bari don kaga hadisi cewa abridu me abridu shine mana akhiruha hatta tadkhulu fi waqtil buruda ku jinkirtar da ita sai kun shiga lokacin dan sanyi wannan ne lokacin sanyi in ka ka haɗa wannan hadisin da hadisan da suka zo daga sahabbai zaka ji wani sahabi yana cewa mun kasance muna sallah azhar tare da manzo Allah sallallahu har sai da ya zamanto ɗayan mu bai iya aza goshin shi ƙasa saboda tsananin zahir rana kai wani ma yake cewa har sai mun aza wani ɗan kyalle ko kuma mutum ya ɗan to gabatar da rawanin shi ko wani abu in ya hausa ya aza goshin shi nan saboda tsananin zahir rana to kaga ai suna yanta da zahi ko yanzu kan kai kai ma a yi takaji zahi ka aza goshi ka ce kawai limma za ta iho ba haka nan ba ne ba jinkirta wannan ana nihin a ɗan jinkirta ta kaɗan ɗan jinkirta ta kaɗan don in aka barta sai can ƙarshen lokaci aka ji aka kusa gamewa da lokacin la'asar ai har yanzu dai zahin ba gushewa za yi ba in ka lura shi wancan hadisin ma yana ƙara tabbatar maka ba wai ana nihin ba kwata-kwata sai an daina jin zahin rana sannan a yi ba haka nan ne ake nihi ba saboda aka ce haka na aika ko ba la'asar ka yi ta sai ka ji wannan zahin saboda in rana ta gasa ƙasa sosai to ko ba la'asar ne ka aza goshin ka sai ka ji da ɗan goma-goma hansu wata kariya ba yanan ka ce sai ya kariya abiridu shi ne ma'anar sanyi sai in an aza goshi ana jin sanyi to ka ɓace ka ɓata ba haka ake nihi ba ɗan jinkirtawa ne ake son a yi har sai tsananin ya ɗan kariya kaɗan domin lokacin da ɗan tahi to duma yadda aka yi dai ko kashi ɗaya cikin ɗari ne an ɗan samu sauƙi na zahin to shi ne ake nishi a ɗan jinkirta ta kenan fa abiridu kenan lokacin da ake tsananin zahi fa inna shiddatal harri lalle tsananin zahi min faihi jahannam wani yana cikin heshin wutar jahannama faihi shine galayan zububbuka shine faihi kamar yadda za a cewa tukunya tana buka ko to haka nan ne shi ake ne ma'ana wuta ce take buka take buri take tashi sai ta heso to in ta dan heso heshi kaɗan daga cikin heshinta to wannan shine wato sai a ji zahi ya yi yawa kaga mutum na jibi yana zubar da gumi to daga cikin heshinta ne sannan in lokacin sanyi ne kuma sai ka ji sanyi ya ƙara tsanani duka daga cikin heshinta ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin ingantaccen hadisi wannan yana cikin ilimin gaibi wanda Allah ya sanar da annabi kuma yana cikin ilimin da dole ka gazganta shi in dai ka imani da annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne zaka da ja babu zancen wani ya zo ya dora yi mamu tambayoyi yana nihin bai yarda ba to yanzu kenan heshin wuta jahannama ana nihin kaza to aka ce a wannan kai ka sani ba dai manzo Allah ya faɗi ba mu mun gazganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wutar jahannama tsanani da wato surnakakin bala'i ya mata yawa sai ta nemi izini wajen Allah a sauƙaƙa mata sai Allah ya ba ta damar ta ɗora lunhashi sau biyu a shekara lokacin zahi da lokacin sanyi sai manzon Allah ya ce irin tsananin zahi da kuke ji ya kai ya kawo wannan lunhashinta ne irin tsananin sanyi da kuke ji shi ma wannan lunhashinta ne da haka manzo Allah sallam ya faɗi kuma ne yana cikin ilimin muka na gaibi wanda Allah ya sanar da manzo Allah kuma baya hana wani mai karatu ko wani mai leƙe-leƙe ko mai hasashe ya je ya karanto eh dalilin zahi ya gano kaza ne duci kaza ne ko icce kaza ne ko kaza wannan babu matsala babu cin karo tsakaninsu wannan ɗaya ne daga cikin dalilan zahi kuma daga cikin dalilan sanyi in kai kaza kaza ka samu wani dalilin kenan an samu na biyu in wani ya ƙara samawa an samu na uku amma babu zancen cewa a babu wannan magana tabbatatta ce wanda yake da halitta shi ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi saboda kenan tsananin zahi yana cikin hoci ko heshi na wutar jahannama sannan kalmar jahannam sunan wuta ne tana da sunaye da yawa ana ce mata haka ana kiranta asta'ir ana kiranta saqaw ana kiranta alhawiya ana ce mata alhutama tana da sunaye da yawa ko da qur'ani da ya kawo su to amma shi wannan sunan da karan kanshi na jahannam wasu malamai sun ce an ciro sunan ne daga aljuhuma aljuhuma kuma yana nihin wato duhu sai suka ce an sa mata suna jahannama saboda tsananin duhun da ke gare ta ɗiɗɗiɗɗif ne wutar jahannama akwai duhu babu haske ko kaɗan to shi sa aka kira ta da jahannama tsananin duhun tsaya da ke cikin ta kana kai kana imajinan ka ga haske cikin wuta ba dan wuta ba ko dan kaso na ana bari ya ga haske wani lokaci ko dan kaso wani bai aka tura shi cikin wani ɗaki ba a fatan ya ga haske sai ga an hana shi ganin haske to balle dan wuta da haka wutar jahannam sunan jahannama yana nuna duhu tsananin duhu babu haske ko alamun haske babu to wasu sun wasu malamai suka ce daga nan ne aka ciro sunan wasu kuma malamai suka ce a'a wannan sunan na jahannama ba larabci bane gwaranci ne sai ka ce don haka asalin shi suna ne a ajami kuma mamnu'un min sarfin don haka ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة saboda haka mamnu'un ne min sarf saboda alam ne na sunan wuta ne sananne sannan kuma ba larabci bane asalin shi dan haka kenan in ba larabci bane to babu zancan a ce daga kaza ma ne aka ciro shi ko to Allah ta'ala a'lam wa an rafi ibn khadija radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum rawahu al khamsatu wa sahahahu at-tirmidhi wa ibn hibban daga rafi dan khadija yarda Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace asbihu bis subhi ku dora yin sallar asuba da asuba fa innahu a'zamu li ujurikum lalle shine ya hige ma maladar dakin ku rahul khamsa sa tirmidhi ibn hibban to wannan hadisin kaga asbihu bis subhi ma'anan shi ku dora yin asuba lokacin asuba kenan lokacin haske ko ya saba wancan na bai ko bai saba mai ba wanda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar asuba ne da duhun dare farkon lokacin ta ko amma shi wannan sai ya ce bis subhi lokacin asuba kenan lokacin da akwai haske fa innahu a'zamu li ujurikum lalle yin haka shine zai fi girmama ladaddakin ku za ku fi samun ladaddaki masu girma wasu malamai da suka zo sharhin hadisin sai suka ce a ai abinda hadisin yake nihi an hisan asuba a dan bari sai haske ya dan dago kamar yadda wata riwaya ta ce asbihu bil isfar ɗora yin asuba lokacin da ke da kwai haske wannan shine malaman mazhabar hanafiya suka ɗauka su a hanafiyance to ita asuba an hisan sai haske ya ɗan bayyana sannan a tada ta a hanafiyance shine suka ɗauka suka kawo hujja da wannan hadisi da kuma wancan hadisi suka ce don haka an hisan a jinkirtar da asuba ha haske ya dago su kuma jumhurin malamai ba haka suka ce ba cewa suka ai wannan hadisin ma'anar shi asbihu bis subhi ku yi asuba da lokacin asuba in ana son a fassara asubihin nan sai a koma ga wancan hadisan sai su fassara shi suka ce ai ana nihin farkon lokacin bullowa alfijir ku yi sallah asuba wannan lokaci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi kuma magana shi wato aikin shi ya fassara magana shi da suka ce don haka bisubih wannan ba ana nihin haske ba shi kuma wancan riwaya wanda yake cewa ku dora yin asuba bil isfar lokacin da haske ya dago sai suka ce ma'anan shi yana har yanzu dai suka kokarin hada shi da wancan sauran yan uwan shi suka ce ai da ma ko can manzo Allah sallama yana fara sallar asuba da duhun dare amma bai sallamewa sai mi sai lokacin haske suka ce daka shi ma wannan haka nan ne ma'anan shi yana na nihin in kun fara sallah asuba kar ku sallame sai haske ya dan fara bayyana yanda mutane suna iya gano junansu to kenan a takaice wannan hadisin shine abin da jamhurin malamai suka fuskantar da shi malaman hanafiya sune suka dauka cewa kawai jinkirtar da sallah asuba shine mahihicin abu suka dogara akan wannan riwayai kuma magana jamhuri tahirin jayi domin shine yake fassara aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-khamsa wa sahih tirmidhi ibn hibban عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر muttafaqun alaihi akan shi zamu tashi karatu na gaba in Allah ya sa muna cikin masu rai rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل wannan ya aiko da tambaya ce assalamu alaikum yana tambaya wani ɗan karanta mana rubutun nan ban gane shi ba. Alaikun salam. Su jinkirta sallah sai sun shi kwana? Sai ba a san lokacin kwanan ba, tana yiwa sai bayan an gama kallon fina-finai da yawa ne, an gama kallon tashoshi ko MBC 2 ko da sauransu. to kaga in wannan lokacin ne tana yiwa a lokacin ya kai lokacin da ya wuce ko amma in ya zama na lokacin kwanan ba wani jinkiri ba ne ba to sai ya dace da watakila mahihicin lokaci na sallar isha'i a takaice dai in dai ba dare ba ya tsala babu matsala jinkirtawan yahi na'am wa alaikum salam ‘yan ƙato, to, ‘yan ƙato suna suka tara, ‘yan ƙato daban-daban ne, akwai wanda jahilai ma ne biya ne suke, jahilai waɗanda ba su san ainihin abin ba, za ka kira su musulmai, ka masu uzuri na jahilci. Kaga akwai jahilai ‘yan ƙato wanda suna salloli tare da mu, sallolin da ake tare da musulmai suke ko ina. na san wasu ɗaiɗaikun 'yan ƙalaƙatu waɗanda suna bin mutane sallar juma'a da komi duka suna zuwa a yi amma hasu 'yan ƙalaƙato ne da sun ji wani yana zance a kan ƙalaƙato to kamar su tashi sama saboda farin ciki yawwa kama ji yadda abin yake haka zai cewa kenan su 'yan ƙalaƙato ne amma ba su aiki da ƙalaƙatan tasu saboda jahilai ne to kaga wannan a masu uzuri na jahilci amma ɗan ƙalaƙato da kakken ɗan ƙalaƙato wanda ya karance ta kuma shi ne ke fatawa cikinta da gaskiya wannan ya saba wa musulmai a cikin tsarin su sallah ma ba yi irin ta musulmi da haka wannan kala kacin shi tana kai shi ga kahurci zama kawai zindiki ne katon banza da haka ba musulmi ba ne ba domin za ka tarda dan kala kato na gaske ba ya sallah irin ta musulmi to da ma zan can an ce ba a sallah ko daga nan kaga ai karatunmu na baya da ya gabata ya yi mai hukunci ko fa in tabu wa qamus salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din to kuma ba su ma aqamus sala kenan ba ikhwanuna bane fi din na'am wannan ne yake zaunawa yin karatu cikin dare da yin shi cikin sallah wannan ne ya zaunawa cikin dare da cikin sallah yin shi cikin dare cikin sallar dare yahi inna nashi atal layl hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila Allah ne ta'ala da kanshi yace wato ita ibada ta cikin dare wanda mutum zai tashi yayi hiya ashaddu wata'an ai hiya ashaddu muwafaqatal qalb ana ta dacewa da zuciya yahi zama abin da zai sa abin da harshen ka yake faɗi ya dace da zuciyanka ma'ana ka hi samun natsuwa wanda za ka ɗora bibiyar karatun sosai wa aqwa muqila na haka wannan lokacin shine mahihici cikin dare tashi cikin sallar dare shi yasa ma duk mahardata qur'ani malamai suke ba su shawaran cewa su yawaita karatu cikin dare cikin sallar dare wannan yana cikin abin da yake taimakawa har da ta yi kwari insha Allah na'am malam isa bismillah eh ɗan kasuwa go da shi ne an yi bayani aka ce wato hirar da mustahabbi ce ko kuma tana da wani dalili maslahanta tana da rinjayi to wannan ba ta cikin wanda aka haramta don haka ɗan kasuwa neman halal ne asali ya halatta yi saboda haka kenan wannan hirar ba ta zama ya saba ma Allah ko ya yi zunubi amma in dai so samu ne da ya kamata ya je ya kwanta in dare yayi ci gaba da neman kuɗin shi da rana amma in ka in kamar akwai wani dalili ko kuma yana ganin lokacin nan ne ma ke da kwai harakoki kaga wannan babu matsala ba a cewa yayi lahi ko ya saba ma Allah dan yayi kasuwanci cikin dare na'am bismillah alaikum salam masu motsa jiki 'yan taekwondo da 'yan karate wanda in suka shiga taekwondo za su jinkirta sallah sai ƙarshen lokaci sai su yi to kaga idan ya mana jam'i ne za su yi tare gaba ɗaya wannan babu wata matsala insha Allah idan ya mana akwai wanda zai iya jan su jam'i konan jinkirta sallah sai dai in kamar ya zamana babu masallaci kamar sai dai su yi nan wajen kenan zai zama kamar ba cikin masallaci ba ne suka yi ta to wannan akwai ɗan tawaya ciki amma kuma bai zama laihi matukar dai sun kai yawan da za su yi jami'i kuma akwai rikakken liman ko kuma shi mai turkin ba mai turkin halba halba ba ne kadai har da qur'ani ma ya haɗa ko sa akwai metrori wanda na taekwondo ne ko na ganin su cikin jallabiya sai ka ja su sun ma halibi guda sai ka gano kamar da katar ɗaya ba ammani ko da kaga ai metar ne babban metar tun da jimawa sama ga shekaru aru aru yake metar na taekwondo amma ne na ganin shi cikin jallabiya yana hudu bai juma'a yana mutane a hankali yana jan a he ka zo ka taba shi da zo ya cizge ma haɓa to akwai waɗanda metarori ne ta kowane ɓangare kaga wannan in mutum yana iya jan sallah dan ya jinkirta kuma ya san yana iya jan ikifkin shi a yi sallar isha'i wannan insha Allah ta'ala babu matsala zai zamo cikin waɗanda jinkirtawan ma watakila ya yi gare su na'am yake nan kun اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين